إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في جميع أحوالكم وشؤونكم واعلموا أن حقوق الوالدين هي مخالفة ما يأمران به أو ما يأمر به الوالدان من المباح وسوء الأدب معهم أو معهما في القول والفعل قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعقوق الوالدين سبب في غضب الله تبارك وتعالى على الأبناء فأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد والواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من عقوق الوالدين واعلموا يا عباد الله أن دعوة الوالد على ولده العاق مستجابة عند الله تبارك وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده فلذلك يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب العظيم ومن هذه المعصية الكبيرة ألا وهي حقوق الوالدين فاعلموا أن حقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن كبائر الآثام والآب لوالديه معرض بعقوقه لسخط الله تبارك وتعالى وغضبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من عق والديه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم الله عز وجل يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى والواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه المعصية العظيمة فحقوق الوالدين سبب في ذلك في عدم دخول الجنة والدخول في النار وفي هذا زجر وترهيب شديد من حقوق الوالدين فالواجب على الولد أن يحسن إلى والديه وأن يبرهما ويطيعهما في المعروف ويجب أن يتذكر الإنسان أن والديه أصل وجوده في هذه الدنيا بما تعاهداه وعاداه من حمل أمه له وتربيته وتعب والديه لحمايته وصونه ولهذا يتوجب على الإنسان التواضع والخضوع لهما واستشعار الذل أمامهما قال الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عباد الله اعلموا أن من أشكال البر بالوالدين أن يدعو الولد لوالديه بالرحمة من الله تبارك وتعالى أحياء وأمواتا جزاء تربيتهما إياه صغيرا وأن لا يقاطعهما في حديثه مع أحدهما وأن يخفض صوته في حضرتهما لأن رفع الصوت معهما دليل وعلامة على التهاون لوالديه في مقام والديه والواجب على الإنسان إذا تكلم معهما أن يخفض صوته معهما ولا يرفع صوته لأن ذلك دليل التمرد ودليل التهاون في مقام الوالدين وكذلك أن يقوم بزيارتهما ويطيعهما وإظهار الحب والاحترام لهما وهكذا أنواع البر بالوالدين كثيرة يجب على الولد أن يقوم بها قدر المستطاع عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وعلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله إلما أن الإسلام يعتبر البر بالآباء من أفضل أعمال الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فرج إلى والديك فأحسن صحبتهما قال ابن حجر رحمه الله تعالى إذا كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو وفقنا الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗanwa musulmi a takaice maimaicin huduba ne wadda ta gabata domin wannan al'amari ne wanda yake ya zama ruwan dare gaba gari ya kamata a ƙara tunatar da mu wannan al'amari domin mu dawo cikin hayyacinmu domin mun sauka daga hanyar Allah subhanahu wataala a wurin mu'amala da iyayenmu saboda haka saba ma uwaye shine saba musu umarnin da suka bada abinda ake ce ma uququl walidaini wanda ya zo cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tari saboda haka abinda saba ma uwaye yake nufi shine uwaye su saka wani abu wanda yake halaliya ne ka aikata Allah ya yarda aikata shi manzo Allah ya yarda aikata bai saba ma shari'a ba amma ka ki aikatawa ka saba musu wannan abu ne wanda baya da kyau ko kuma rashin ladabin magana tare da su ko kuma rashin ladabin aiki tare da su wannan da yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala baya su Allah ta'ala ya ce ubangijinka Allah ta'ala ya hukunta cewa kada ku bauta ma kowa sai shi Allah kuma ya hukunta cewa ku kyautata ma iyayenku guda biyu ko dai ɗaya daga cikin su ko dukkan su gaba ɗaya tsufa ya same su tare da kai su tsufa a wurinka Allah ta'ala ya ce to kada ka musu tsaki kuma kada ka yi musu tsawa ka gaya musu magana wadda take magana mai girma wadda take nuna su manya ne ba kananan mutane ba saboda ka duk lokacin da suka neme ka wani abu to kamata ya cikin ladabi da biyayya ka gaya musu wannan maganan ka sani cewa duk wani mai gidanka duk wani babba duk matsayin shi in dai ba Allah da annabi bane sallallahu alaihi wasallam to kowa bayan uwaye yake ko me yake baka ko me kake samu a wurin shi duk girman shi to yadda baka mai rishin ladabi baka mai rishin kunya bai kamata a ce kana mu iyayenka haka ba domin in ka mashi lalle butulci ne baka kyauta ba to amma rishin kyautatawa shi in ka mai wannan Allah subhanahu wataala yana iya yafe maka amma kaga uwaye in dai ba su suka yafe maka ba kai tsaye kai masu ba daidai ba kuma suka rike ka har suka mutu ba su yabe ma ba to ba abin da zai hana Allah ya sanya ka wuta jahannama saboda kenan dole ne ka nuna masu girma Abu Bakrata radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ce kuna so in gaya maku zunuban da suka fi zunubai girma gaba daya sahabbai suka ce a gaya mana ya Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu shirka da Allah da kuma ainihin saba ma uwaye sai an dama Allah ta'ala haka yake da hakkin shi da hakkin uwaye gama su yake wuri guda daya saboda girman su daga Allah sai annabi sai uwaye a cikin duniya babu wani mai daraja kamar su saboda haka mu bar raina su bar wulakanta su annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide sai manzo Allah ya tashi zanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maganar zurma ku bari ta ita ma tana daga cikin kaba'ir zunub manzo Allah yana ta maimaitawa maganar ƙarya shaidar zur maganar ƙarya sahabbai suka ce har sai da muka ce da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru saboda yadda manzo Allah alaihi salatu wasallam ya tsananta haka mughira dan shoba Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ta'ala ya haramta maku saba ma uwayenku saboda ka saba ma uwaye mabarin samu hushin Allah ne a cikin diya shi yasa Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yardan Allah tana nan a cikin yardan uba alwalidi uba haka fushin Allah ta'ala yana nan a cikin fushin uba kai kokari ka sami yardan mahaifinka sai Allah ya yarda da kai kar ka yarda ka fada cikin fushin mahaifinka sai Allah ta'ala ya fushi da kai duk lokacin da mahaifinka uwa ko ba suke fushi da kai to wallahi Allah ba fushi da kai yake matukar dai akan gaskiya da suke fushi da kai ba akan rishin gaskiya ba ko sabon Allah ba to wallahi in dai suna fushi da kai to Allah ma ta'ala yana fushi da kai kuma mu sani cewa addu'a mahaifi akan dan shi addu'a ce biya matukar dai wannan dan ya saba ma Allah abin da ba daidai bane ya saba ma uwaye Abu Hurairah ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai addu'o'i guda uku karbabu ne a wurin Allah subhanahu wataala addu'a ta farko shine addu'a wanda aka cuta aka zalunta duk lokacin da ya yi addu'a kan wanda ya cuce shi ya zalunce shi to sai Allah ya karɓi wannan addu'a addu'a ta matafi duk lokacin da za ka balaguro kowane irin balaguro ne matukar dai sunan shi tafiya to in ka yi addu'a cikin tafiyar na Allah subhanahu wataala zai karɓa maka wannan addu'a taka mutum na uku shine addu'an uba akan ɗansa saboda haka duk lokacin da mahaifi ya addu'a akan ɗansa to Allah subhanahu wataala zai karba saura ka kai kiyaye abin da zai jawo muguwa addu'a da mahaifinka zai maka domin karɓaɓɓiya ce a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka saba ma uwaye yana daga cikin laifuffuka manya manya ba ƙanana ba manya zunubai manya wanda zunubai manya dama su kowane ɗaya cikin su ba sai ka tara su ba ɗaya cikin su in kayi to yana iya kai ka wuta jahannama ina daga cikin mugayen laifuffuka da waɗanda muninsu ya kai ƙarshe kuma duk wanda yake saba ma uwaye to yana tare da fushin Allah subhanahu wataala yana tare da tsinuwa Allah Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsinanne ne Allah ya tsine mishi albarka wanda yake saba ma uwaye duk wanda yake saba ma uwaye to tsinanne ne Allah ya jaye rahama da albarka a cikin rayuwar shi Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane guda Allah ta'ala baya duba su ranar alkiyama mutum na farko shine wanda yake saba ma uwaye mutum na biyu tace mace wadda take kwaikwayon maza wadda take mai da kanta da namiji ta yi tafiya irin tasu ta sa kaya irin na maza ko ta yi magana irin ta maza ko kuma ta dai nuna ita kawai so take da zama da namiji ba ta yarda da halittar da Allah ya mata ba to haka duk macen da take kokarin aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ba shi to tsinan nace a wurin Allah kuma ba za ta samu rahama Allah subhanahu wataala ba ki barkan ki a matsayin ki na kiyama ce ki siffanta da siffofi na kiyama ce iya mata ga yadda suke ke ma ki tsaya a tare da su ba ruwanki da yaya maza wannan ba hurumin ki bane Allah ta'ala ya hana ce wala tatabannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allah ta'ala ce kar ku yi gurin fifikon da Allah subhanahu wataala yayi tsakaninku namiji ya tsaya wurin shi mace ma ta tsaya wurin da abin da kuke nema wurin Allah to ku roke shi Allah subhanahu wataala shine mai badawa ba mutum ya ba kanshi ba haka yaya maza ba su suka ba kansu irin wannan rayuwa ba ballantana ki je kina kwaɗayin samun irin wannan rayuwa ko burinta Allah ne ya ba su kuma Allah subhanahu wataala yayi ku yaya mata kyautar da ya muku kenan sai ku tsaya inda Allah subhanahu wataala ya je ku to duk lokacin da mace ta ce bata yarda da irin wannan dabi'a da Allah ya halicce ta da ita ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ita ba shiga aljanna Allah ba zai kalle ta ranar alkiyama mutum na uku shine da youth wanda yake ganin mugu aiki a cikin gidan shi ba zai magana ba yana ganin shiriyita da shegantaka da ayyuka na sha da abin da ba daidai ba ga matan shi ko ga yayan shi ko a cikin gidan shi ba tare da yayi magana ba ba ya tsawatarwa sai ya nuna ma kamar bai gani ba kamar ba sabon Allah ake yi ba to wannan ma ranar alkiyama Allah ba zai dube shi ba mutane kuma guda uku ba za su shiga aljanna ba har yau dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farkon su shine mai saba ma uwaye na biyu shine wanda yake mashayin giya na uku shine wanda yake gorin kyautar da ibada saboda haka wannan hadisi ko wadannan hadisai suna nuna mana ban tsoro mai tsanani da kuma ainihin hannunka mai sanda da hattara daga saba ma uwaye cewa mu bar saba ma iyayenmu mu bar ayyukan da suke nuna cewa mun yi ko oho ba ruwanmu da iyayenmu maza ne ko mata dukkan sa Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata musu saboda haka bai kamata ba abin da yake wajibi ga dashi da ya kyautata ma iyayen shi ya musu ladabi da biyayya ya musu da'a a cikin abin da yake sananne ne a cikin shari'a musulunci kuma wajibi ne ɗan adam ya tuna cewa lalle iyayen nan nashi uwa da uba su ne mafarin zuwan shi a wannan rayuwar ta duniya kuma sun sha wahala a kan shi sun sha fama a kan shi kadiba ka ga yadda mahaifiyar shi ta ɗauke shi amalatu ummuhu wanan alawa mahaifiyar shi ta ɗauke shi rauni akan rauni yayin da za ta ɗauka cikin shi jijjikin jikin da sai ya rauni haka in ta dauka ma har zuwa ta ta kare da karfi kenan har ma likitoci shawara suke bada cewa a barbarin ta tana yin aikin karfi saboda ba ta da shi saboda in ta yakin karfi za ta cutar da lafiyarta da kuma lafiyar dan da ke cikin ta kaga kenan wahanan ala wahani kuma Allah ta'ala ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha mahaifiyar shi ta dauke shi da wahala haka ma ta zo haihuwar shi kuma da wahala wurin ɗaukar cikin shi a sha wahala kuma wurin hiddo shi daga cikin ciki nan ma sai an sha wahala duba kallon wannan wahala da mahaifanka suka sha to sun sha wahala a kanka sa'annan kuma ga renanka ga tarbiyyarka ga dawainiyarka ga walalin da suka yi ta fama a kanka kana su bacci kana su walwala sun tara wasu yan kudin su rishin lafiya ta taso ma a je a kashe kudin wani ma sai ya sai da abin hawan shi saboda lafiya wani ya sai da gonar shi wani ya sai da filin shi saboda a samu maka lafiya saboda dai ka samu ka rayu kai ne yau za ka girma kuma ka rena su ka wulakanta su ka roke su ba komi ba to aljaza'u min jinsi alaman ka sani cewa sakamako daga irin abin da kai ne kai ma za ka haihu abin da kai masa ya maka wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mummuna aiki sakamakon shi shine sakamako irin shi saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu san cewa mahaifanmu sun sha wahala a kanmu sun tarbiyyance mu duka sun yi wannan ne saboda mi saboda kiyaye lafiyar ka da kare maka lafiya daga fadawa a cikin wani abu wanda bai da daɗi don haka ya zama wajibi ga ɗa ya kaskantar da kai ya rena kan shi a wurin uwaye ya zan kishin cewa shi ba komi bane a gabansu domin umarni ne Allah ya bada ya ce wa fi lahu ba jana'a dhulli min rahma ka sassauta fukafukan kaskanci ga mahaifanka na tausayi ma'ana ka tausaya musu kare da kanka ka nuna kai ba kowa bane duk matsayinka da daukaka ka da girman ka da abin duniya da ke gare ka idan ka zo gaban mahaifa kare da kanka ka nuna kai ba kowa bane baka san duniya ba tun lokacin da su suka santa kuma sun kare da ita ba abin da ba sani ba kallon ka kawai suke yi me za ka gwada musu ba wani abu wanda ba sani ba a rayuwar duniya saboda haka kame da kanka a wurin su ba kowa ba ba komi ba ko da kai kowa ne in ka hito daga wurin su shikenan nuna matsayinka nuna girmanka nuna ɗaukakarka haka ake yi ka diba ga ga annabi ibrahim abul anbiya ihoni baban annabawa ne amma gaban mahaifin shi mushriki to ya salamun alaika baba da Allah ya hakuri kuma yana mai wa'azi cewa ke ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman ya abati la ta'budu shaytan ya bati inni qad ja'ani baba yake kiran shi girmamawa haka ake so annabawa suna girmama iyayen su waɗanda ba ma musulmi ba ballanta na kai da kai da ba kowa ba baka san kai kowa ne ne ba ranar kiyama ina zaka baka sani ba su waɗanda Allah ya aiko su amma kuma duk da haka nan suna ladabi suna biyayya suna magana mai daɗi ga mahaifansu ashe in kana so ka gama da duniya lafiya me ya kamata kai kai koyi da waɗannan bayin Allah saboda haka yana daga cikin nau'uka na kyautatawa ga mahaifa shi ne ɗaya zanki masu addu'a ta samun rama Allah su ba da wata'ala daransu haka ma bayar su wasu saboda mi sakayya ce za ka masu abu sa tarbiyyar da suka yi maka kana ƙarami haka ma ana so in kana magana da su kakka yanke masu magana in kana magana da su su bi gabanka ko kuma kana magana da uba ko kana magana da uwa to ana so kakka yanke musu magana suna magana a wani abu da suke so su gaya ma kakka dace kamar da suka ma abokanka ana hira kana yankewa kai ma a yanke taka a mahaifa shiru ake ladabi ake yi gabansu kuma in za ka musu magana kai musu magana kasa kasa kamar ɗaukar abokanka ne ko da sun saki jiki gare su ladabin dan da yana nan in kai rishin sha Allah subhanahu wataala sai ya yi fushi da kai saraka lokacin da kake magana da su kai kasa kasa ko hukunci suka ma mara daɗi ko da sun yi maka wata magana mara daɗi sun ce ka rabu da wani ko ka bar abu kaza ko ka yi kaza abun bai maka daɗi ba karka daga murya kai ma ka nuna kamar kana magana da abokinka ko dan uwanka ko kowanka bai kamata ka zanke daga mai murya ba saboda yana da wani girma a kanka domin daga mai murya ya nuna baka da ladabi da biyayya ga na gabanka to ballanta na uwaye saboda haka sai kai kasa kasa domin daga murya gaban uwaye abin da yake nuna yana nuna ka kan gari ka lalace a gabansu ka wulakanta su kare na su baka roke su komi ba saboda haka ba daidai bane kuma wajibi ne in ba ka tare da su kusa ko ba ka da su ba tare da su kake rayuwa a gida ɗaya ba to wajibi ne ka zanki kai musu ziyara lokaci bayan lokaci kullum in ka fito daga gida wata rana sai labari ba mamaki su za su riga ka rasuwa to idan suka rasu sai ka rasa ina za ka zanki zuwa kuma kana kai gaisuwa ta ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala saboda haka da ransu yi kokari kullum a ce mahaifanka na gari kuna gari ɗaya kamar garin nan a ce mahaifinka kayi wata uku baka je ka gaida shi ba ko wata biyar wani ma sai shekara in ka ga ya gaida mahaifin shi to akwai na daura aure wanda da dangi sun haɗu gashi shi ma yazo sai ya je gaida shi ko kuma mutuwa ce ko wani zanen suna ko wata sauka aka yi ko wani abin da ya kama da haka amma haka kawai mutum ya ce bari kullum ya je ya gaida mahaifin shi ibada ce lada za ka samu wurin Allah kuma in kana so ka kare da duniya lafiya to sai ka zanke irin wannan rayuwa mutum nawa yau yana so ya zanke wannan dama yana yi yanzu sun tafi su bahi ko da ya yi ma wasu su waɗanda suke kusa da su yana jin abin inda dai su ne da ya yi saboda haka kenan tun suna da rai ka yi kokari ka zamanto mutumin kirki ka rabu da su lafiya ka gama da su lafiya kuma ka bayyana masu girmamawa ka nuna cewa waɗannan manya ne sa'annan kuma ka nuna masu kauna da soyayya kamar yadda su ma suka zaki nuna ba kauna da soyayya saboda haka mu yi tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuran mu mu gyara tafiyar mu tare da mahaifan mu mu sani cewa wata ibada ce wannan mai lada sosai musulunci yana kallon cewa kyautatawa da ainihi biyayya ga mahaifa yana daga cikin mafificin ayyuka na lada wanda bawa zai samu kusanci da suran Allah subhanahu wataala domin Abdullahi da Amr dan As ya rawaito hadisi yace wani mutum ya zo wurin annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan maka mubaya'a akan hijira zan maka mubaya akan jihadi ina son in samu lada wurin Allah subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin mahaifanka akwai wani ɗaya wanda yake da rai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am dukkan su ma suna da rai misali yace kuma kana neman lada wurin Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ka koma wurin mahaifanka ka kyautata zama tare da su shine hijirarka shine jihadinka shi yasa ibnu hajar yace idan Allah ya kaddara mahaifinka guda biyu suna gare karkashin wannan hadisi yana mai bayani yace to ka kai matuka a wurin kyautata musu da ladabi da biyayya gare su domin yin haka zai zamanto ya tsaya maka a matsayin ya kakkafarai jihadi za a tafiya ba manzo Allah yace mahaifinka na gare yace duk suna gare manzo Allah yace to ka koma a wata riwaya farji ilayhi ma fa fihi ma fajahi maza Allah ce ka koma ka yi jihadi a cikin su mana tawainiya da wahala da kyautatawa da ladabi da biyayya da zaka musu ya tsaya matsayin jihadi fi sabilillah haka kenan kyautata ma iyaye ba karamin ibada bace ba aiki bane dan kararrai wanda za mu rena ba wanda za mu kallon cewa in mun yi mu samu lada in ba mu yi ba ba wani zunubi wallahi ƙarya ne ba gaskiya bane wallahi duk wanda yi shi ladabi kai ko ba su da rai billahi lazi in kai sati baka yi mawa yanka addu'a ba bayan mutuwar su wallahi Allah yana kallon ka kai mai saba musu kai ba mai sati in kai baka yi masa addu'a ta kwarai ba to ballantana da ransu to bare a ce wani ba mahaifin shi ya mamance da ya masa addu'a tun lokacin da kamance da yin addu'a ga mahaifanka alhaji kana ta roƙo Allah abubuwan rayuwar duniya to ya kamata ka mance da kanka ka san kai ma kike na Allah subhanahu wataala ya kare da kai saboda ka ibada ce mai girma ya kamata mu dawo musu godaban da Allah subhanahu wataala ya daura mu da kyautata musu suna da girman haƙi a kanmu saboda girman haƙi a kan akan iyayenmu da ke kanmu Allah subhanahu wataala yake gwaba ibadar shi da ni da kyautata musu wa abudullah wa la tushriku bi sha wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا haka Allah subhanahu wataala yake duk in ya faɗa hakin shi zai kawo hakin iyaye saboda haka mu ji tsoron Allah kuma Allah ya ce adishkurli wali walidayka Allah ya ce ka gode mana ka gode ma iyayenka kaga dan ma Allah ya da gode shi da godiyan iyaye saboda haka hakkin su ba karami bane mu dawo cikin taitaye mu mu tuba kuma mu gyara bayan mun tuba mun gane cewa laifi ne muka yi to kuma mu gyara abinda ba mu yi musu na kyautata mu yi musu abinda ba mu yi musu na rashin ladabi mu dawo mu zanke musu ladabi abinda ba mu musu na tausayi mu dawo mu zanke tausaya musu duk abinda ba mu yi mara kyau to ya kamata mu dawo abinda ba kai na addu'a bayan sun dade rantsuwa to ka dawo daga yau ka tuba billahi lazi zunubi ne babba sun ji na yi rantsuwa billahi lazi laifi ne babba mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu tuba mu gyara halayenmu abubuwan mu suna nan tari wanda kowane ɗaya aka ɗauko ya isa isa Allah ta'ala ya jefa mu cikin irin wannan rayuwar da muke irin wannan rayuwar da ta ki daɗi kullum dai gara jiya da ya wuce kullum da abin da ya lalace bai ƙara gyaruwa me yasa saboda mun ki gyara rayuwarmu kullum ba ta rayuwarmu muke kullum ƙara nisa muke wurin abin da ba daidai ba ko muna kallon waɗannan abubuwa na ba daidai ba ba wasu laifuffuka ba ne saboda ba zina muke ba ba shan giya muke ba ba sata muke ba ba caca muke ba ba shirka muke ba to ga laifin mu ai ire-iren waɗannan na zamantakewa suna nan barkatai cikin mu ba ‘ya'ya da uwaye, uwaye da ‘ya'ya, maza da mata, mata da maza, makwabta da makwabta, abokai da abokai, ‘yan uwa da ‘yan uwa, duk ana nan duk ba daidai ake ta tafiya cikin rayuwa ba. Dole mu gyara, wallahi in ba mu gyara ba haka za mu yi ta zama, addu'a ba za ta yi maganin wannan abin bai ta kare. Dole in ka yi addu'a kamar yadda ka san ba ka shiga masallaci kai ta addu'a kai ta jira Allah ya kawo ba kuɗi. Dole sai ka shiga kasuwa, dole sai ka kama aikin da za ka samun kuɗin. to ita ma addu'a ita kaɗai ba za ta yi zuwa sai mun gyara sai mun dawo bisa hanyar da Allah subhanahu wataala da manzon shi suka dora mu akai Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu gyara Allah ya taimake mu da gyarawa abin da ya lalace a cikin mu Allah ta'ala ka taimake mu da gyara shi Allah wanda yake gyararre kuma Allah ka tsare mana shi Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka hada kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da wacewa da tarwacewa ya Allah Allah ka samu su juna mu tausaya mu junan mu ya Allah mu raga mu junan mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya marigayan mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna abubuwan da suka lalace na rayuwar mu Allah ka taimake mu da gyara su ya Allah domin kai Allah ta'ala mai iko ne a basa dukkan komai ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da kasashen mu gaba daya zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da yaƙi yaƙi ya Allah ka raba mu da faɗace faɗace ya Allah Allah ka raba mu da fitina karama ko babba ya Allah jami'an tsaron mu daina su da Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga ƴan bindiga da ƴan ta'adda ya Allah Allah ka kawo ƙarshen ta'addanci da ake a kasashen mu ya Allah Allah ka kawo ƙarshen shi ya Allah Allah ka kawo ƙarshen shi ya Allah Allah ka shimfida isasshen zaman lafiya a cikin rayuwar mu ya Allah shugabannin mu Allah ka kara mu tsoron ka ya Allah Allah ka sa su ji tsoronka cikin duk abin da za su yi Allah Allah ka raba su da son zuciya ya Allah Allah ka raba su da kuntata wa talaka ya Allah Allah ka raba su da zalunta talaka ya Allah duk abin da za su yi ba daidai ba ya Allah ka kabe hannunsu daga aikata shi ya Allah duk abin da za su yi daidai Allah ka bar su aikata ya Allah Allah ka azurta su da mashawarta na gari ya Allah ka raba su da mugayen mashawarta ya Allah Allah ka tsare mana su ya Allah Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka jiro kan mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ɗan kasuwar mu kanana da miya matsalolin da suke fama da su Allah kawo musu karshen su ya Allah Allah kawo musu karshen su ya Allah talakawa Allah ka dadada musu rayuwa ya Allah Allah ka ba su rayuwa mai sauki mai dadi ya Allah malamai da almajirai Allah ka taimake su ya Allah a bisa ya da addinin ka ya Allah da kira zuwa gare ka ya Allah da kokarin tabbatar da shari'a ka ya Allah Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimake mu gaba da ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ƙara mana imani Allah ka tabbatar da mu akan imani da musulunci ya Allah kuma Allah ka samu mutakan shi ya Allah Allah ka kara ma musulunci girma da ɗaukaka ya Allah Allah ka kara ma kafirci kaskanci da wacewa ya Allah sai a tsaye da sallah